السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد كتاب الجهاد للتاف الجهاد فما هو الجهاد الجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق الجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق ka yi kira zuwa addini na gaskiya tabbatacce shi ne abinda ake ce aljihadi kenan to jihadi ya kasu kashi nawa yan kasimu ila mujahadatin nafs wa mujahadatin shaitan wa mujahadatin fusaq ya kasu kashi uku mujahadatin nafs ka yaki kanka yakar kanka kuma yana da matakai guda uku nan komai ke kwancewa in aka yi aiki da waɗannan abubuwa matsaloli za su cikin sauki mujahadatun nafs ka yaki kanka a cikin me a cikin abu uku ka koyi ilimi ka yi aiki da shi ka karantar da wani mujahadatun nafs kenan ka yaki kanka ka raba kanka da girman kai da kiwuya da dakikanci ka je ka yi karatu karatu kuma sai ka yi karatu wajen waɗanda suka san kan karatu yadda ake karantar da karatu amma don kaje ka yi karatun jami'a aka baka syllabus aka yi karatu baka fahimci addinin musulunci ba dukkanmu baki ɗaya arewa baki daya kowa ya addini musulunci ka sha shi ne a mama isa kana son addini kana kishin addini to dan kana son addini baya nuna cewa ka san addini fa kana kishin addini baya nuna cewa ka san addini fa sai ka je ka karanta addini inda ake karanta shi ka san ilimin addinin musulunci sa'an nan ka yaki kanka ka yi aiki da abin da ka koya ɗin sa'an nan ka yi haƙuri ka karantar da wa'yansu to wannan shine mataki na farko in baka ci nasara ba akan wannan ya jihadin ba za ka taba ci nasara ba a cikin saurafa za ka ga mutum yana jin girman kai ya je su ya je zauna ya karanta littafi ya iya lahalari a shimawu ya karatu yana jin girman kai amma tun da ya yi boko ya iya turanci ya shiga jami'a ya fito duk inda ake magana musulunci za a je a yi presentation a kaddamar da paper a yi maganganu rudu duk a tashi an kasa fahimta mene da addini kuma yana ji shi musulmi ne a mama ya sha yadda kowa ya sha mama a mama to dan kana son addini wallahi baya nuna cewa ka san addini sai ka je ka yi karatu dan ka yi karatu syllabus baya nuna cewa ka fahimci addini ka ci jarrabawa ka gama ka fito ba za ka yi zama ka karantar da mutane ba ba ka iya jan baki ba ba za ka yi komai ka za ka za ba amma duk inda za a yi taro za ka yi zuwa ka yi firsanti ka je ka kaddamar da fefa a yi tafi a yi isowa a yi mene da mene ne amma shaidan ya sa ma girman kai ka kasa zuwa ka yi karatun addini an fahimta jihadun nafs wa yanqasim ila thalathati aqsamin an tujahida nafsaka ala ta'allum ad-dini وأن تجاهد نفسك على العمل بما تعلمت ثم تجاهد نفسك بالصبر على تعليم غيرك sa'annan jihadin mai shaidan shaidan kuma ya kasa hanya biyu ce ka yaki shaidan dangane da wasu wasin da yake kama a cikin addini ka yake shi karbu da wannan wa'in ma ya zakar na kamina shaitani nasgun fasta'in billahi mataki na biyu ka yaƙi shaidan akan shahawa da yake kawo maka isa maka sha'awar kaza ya kwadaita ma kaza ya kwadaita ma kaza ka san kana da shari'a ka'ida da kake rayuwa a kai addinin musulunci ya kai ya je ma komai Allah ya samu ya halice ka yasa wannan shawa da Allah ya saka muna alama ce hanya ce fa da mu samu saduwa da Allah madaukakin sarki amma sai wanda ya sani in baka sani ba sai zama maka sababin halaka shawa ba haka bane ba kana shawan mace kana sha'awan kudi kana sha'awan kaza kana sha'awan mulki addinin musulunci bai daure ka ya hana ka yin sha'awa tunda Allah ya saka maka sha'awa din ma'ana sha'awar tana da akwai amfani kenan amma ya ce maka kai aure ya hana ka yin me ya ce maka kai sana'a kai kasuwanci kai noma kai aiki kai aikin albashi amma kada ka ci riba kada ka tara haramu saboda me Allah yana son ka haramun nan da kake nema kana tarawa kana halakar da kanka ne an fahimta saboda dan adam Allah ya halice ka da fitira akwai fitira a cikin jikinka in ka saba ma wannan fitira kai kanka baka jin daɗi ko da addini bai ce ma komai ba yanzu yanzu na kaje ka saba wa Allah da daddare ka kwanta ba za ka iya bacci ba wannan tunanin sai ya zo maka ko dabba in ta in ta yi sabu ta sani mage in ka bata abinci sai in ka ba shi ya zauna in ka ba shi abinci sai me sai zauna me gabanka zai zauna ya ci abincin amma ya sata nama fa sai ya gudu ya je ya buya haka kai ma in ka saba wa Allah jikinka na fada ma fitiran da Allah halicce ka baka yi daidai ba shi yasa ba za ka samu hutu ba sai ka yi istighfari amma kai aikin alkhairi sai ka ji daɗi hankalinka ya kwanta kana murna an fahimta iyakar ɗan hanya biyu ce ka kawar da shubaha da yake sa maka cikin addini da wasu wazi sannan ka yaki shaidan ka hana shi kawo maka mai shubaha a cikin addinin sha'awa ka yake shi ka kauce ma sha'awa duk sha'awar da shaidan ya saka maka abinda kake so din nan akwai hanyar da zaka samu ta halar da zaka ji daɗi an fahimci wannan to sa'an nan ka yaki azzalimai shi kuma mataki nawa ne فليغيره وإن لم يستطيع وإن لم يستطيع وذلك أضعف الإيمان وجن فبقلبه إن لن أكي سام كراكري فبقلبه mutane ne fasikai ne zalama ne azalmai ne kuma sai ka je kana aikin da tare da su kuma ka ce ai kai kaki abin cikin zuciyarka ya zai yi sani ya zai yi sani da rawaninka da kominka da ya waya ya kira ka ko sallah za ka yi sai ka bari ka shiga da gudu ka je saboda me kar a yanke maka albashinka kar a raba ka da ofis wannan ofis da kake zama akwai a fitina a ciki duk ofishin da ya sa ka bar addinin Allah ko shari'ar Allah ya zama ka masifa ya zama ka bala'i an fahimci wa'annan abubuwa baki daya to sa'an nan sai aka ce kuma jihadi din nan da kake gani yana da matakai جهاد النفس دليل شو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أليس كذلك سهنا جهاد دعوي جهادنا دعوة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين شين جهاد من كنا فاسكين الظالمين منين منين سألنا نأكو جهاد بنائي جهاد بنائي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم wannan bangare shine inda aka samu kuskure wajen musulmai baki daya duniyar nan sai da ta zauna shekara dubu hannun musulmai duniyar nan ba ta zauna lafiya ba abin da ya samu mutane musulmai ba abinda suke mallaka sai takobi sai wankan yanka tumatiri da albasa ba haka bane ba sai takobi sai mai sai kibiya sai baka da su ake alaisa kazalik suwa suka kirkiro ak-47 suwa suka kirkiro bindigogi suwa suka kirkiro makaman kare dangi suwa suka kirkiro bama-bamai saboda mai mai zafi aljihadul bina'i shi ne mu tanadar makamu makamai mu koma noma mu wadatar da kanmu ba mu bukata wajen kowa muna da masana'antu muna bukatan kanmu a cikin fiqhul maliki ko ishmawi ko iziya ko menene ma'ana in ba mu wadatu da waɗansu abubuwa majima ta ta fadi akan ya zama na muna da masana'antu da muke kera koman mu muna noma za mu yi cin abinci muna da tufa muna da komai da komai amma addinin da kake yi din ba za ka iya yi ba sai ka tabi sai ka nemi taimakon su daidai da sallah ba za ka iya yi sallah ba sai ka nemi taimako wajen bature sallah cikin sharuɗan sallah shine mai sitratul aura sitirce al'aura dukkan mu baki daya bigunan da muke saye da shi Kano aka Kano aka yi su eh eh ma'ana kana son tufa sai ka je kantin kwari ka saya shi kuma ina ya kawo daga kamfani kamfani ina ya samu daga kaza kamfani ina kaza kaza kaza karshe ina za ka ciki cana kana son makaman yaki ba ka da shi sai ka je wajen wa ka saya don allah hankali ya zo cikin wannan wanda za ka yi haka shi za ka je sayar ma makamai ba za ka iya komai ba sai ya sayar ma makamai sa'an nan kuma kai ka san wane ne su wane ne ‘yan lelen shi zai ba su makamai yadda suke so irin wanda suke so amma kai baka isa ka san ma me suke mallaka ba su ko sun san me aka sayar maka yaya yake ba haka bane ba za a yi yakansu sai mun yi wa'annan duk mun bukaci mun wadatu da kanmu muna iya ci da kanmu muna iya shayar da kanmu muna iya sana'anta komai da komai namu sa'an nan shine aljihadul bina'i kenan sai an gama aljihadul bina'i sa'an nan za a tashi aljihadul qitali in aka ce alqitali yana bukatar me me yake bukata makamai yana bukatar me makamai suwa ke mallaka makamai a duniya yanzu su ne an fahimta to shi yasa babban kuskure muke kai muke wahal da kanmu muna tada hankalinmu muna jefa kanmu a cikin halaka a cikin abubuwan da muna bata sunan addinin musulunci duk hayaniyar da ake kasashen larabawa din na fawayen kwasan kwaikwayo da shiri ne aka yi wallahi duk wayannan hayaniyar da ake kasashen larabawa shiri ne aka yi me ake nufi a bata sunan musulunci a rage yawan musulmai abinda ake bukata ke ba la akalla wala aksa sai a jefa muku fitina ku je afghanistan sun gama iraq duk tarihin da aka tarihi bagdad da manya-manyan malamai hadaran da aka yi iraq ina suke yanzu aka zo dimashq kan tarihi dimashq ibn asakir manya-manyan malamai hadaran da aka yi dimashka yanzu suriya ta zama mai ga yaman ga mai duk da manufa aka yi da gangan aka yi kada ka yau da ruka mai da kanka kamar da kanka babba gidaje baka san abin da duniya ke ciki ba an fahimta to jihadi kenan waɗanda ake fada ko to wai jihadin ma yau yaya aka faro shi ne wai me yaya aka fara jihadi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير دان الله كجما فرق ياكي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن, و و وأن الله وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق illa an ya kulu rabbin Allah ba wani laifi suka yi ba sai dai suka ce ubangiji mu shine Allah yanzu mutum ya ce ubangiji shine Allah laifi yayi da zaka zaka yake shi ka kashe shi ka kore shi gida walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi ismillahi kaseera wala yansuranna Allahu man yansuruhu إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يندع كفار ياكن كنان الله إنامنا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ai waɗanda ake yakansu ana zalunta su ana karkashe su an ba su izini lokacin da ba ba su izini ba in sun ce ya manzon Allah manzon ce ba ba da izini na yaki ba a lokacin zuma suke ba su suna sha ba abin da ba su a ce a'a ba a ba mu izini ba to izinin kenan unzina lillazina yuqataluna saboda me bi annahum zulimu ai an zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah mai iko ne Allah zai iya taimaka ya taimake su ya ba su nasara ya ba su rinjaye ya ba su cin nasara su ne wane ne allazina ukhriju min diyarihi wayanda aka kore su daga gidajensu aka fitar da su bi ghairi haqqi ba da wani laifi ba ba wani haƙƙi ne sa aka kore su ba menene laifin illa an yaqulu rabbuna Allah laifin shi ne sun ce ubangijinmu shi ne Allah laifin da suka yi makafirai kenan to Allah madawakin sarki shi ne buwaye gagar misali sai sa ya sa ya kawo sai Allah ya sa suka fitinu da juna walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd ba dan Allah ya sa kowa na shakkan kowa ba na kera har na kai kerau ka kera har ka kai kerau kana shakkata ina shakkanka to sai mutane suka zauna duniya lafiya har ana da kasa ba za su taba haduwa ba fa wannan na ganin wannan bai isa ba wannan na ganin wannan bai isa ba sai yasa wannan sai ya tura ya kashe kudi ya tura mutane a je ana binciken asiri wannan ya karfin sojan su yake wannan ya technology su yake wannan ya siyasa su take duk ana kashe kudi wayan nan kuma su ma suna aikawa saboda me ka kera abin da kake son duka kira to me kuma yake baka tsoro sa'an nan kuma musuluncin da ba abin da suke mallaka ɗin su ake jin matsoro su kuke jin matsoro saboda me saboda Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu duk ƙarfin da suka yi kayan da suka tara da menene da menene in aka saki ɗaishe duniyar nan ta tashi ne makaman kare dangi da wane da wane da wane da wane da wane su ne suka fi kowa ƙarfi a duniya sai Allah ya sa suna kara kowa na ji da kanshi kuma kowa na shakka kowa ba wanda ya isa ya kadaita da karfi a duniyar nan shi kadai Allah ya jarrabe su da wannan in ba don haka ba da ba za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba da duniyar ta kusa tashi an fahimta saboda me saboda dukkan su azzalim zalunci suke dukkan su zalunci suke suna faɗan cewa demokradiyya ina ma na demokradiyya yanci to wallahi tallahi ƙarya ne ina yanci duk wanda yake zaune kasanka yana da yancin da zai yi abin da ya ga dama manyan kasashen amma sauran kasashen duniya kuma fa kana aika ana musu ne ana kakkashe su yanci din nan ta ba ya mace yanci ta yi tafiya tsirara a kasashen turai wannan yancin ta hana wacce ta sa hijabi sai a ce a'a ba a yadda ba yanci ba ɗaya ba ne ba tun da yanci ta ba wannan yanci ta yi tafiya tsirara to yanci din nan sai ta ba wannan kuma yanci ta yi ta yi hijabinta yanci kenan to me yasa wani yancin yafi wani yanci to sannan duniyar nan duk baki daya in za ka yi lissafin su ɗayan abu biyu ne insani mai mutunci ko mai bambanci a fata kenan insani ko kuwa wannan ba duniya duka bane ba ko kai kanka a cikin gidanka za ka yi zamowa mai mutunci za ka yi zamowa mara mutunci duk sa'an da kake ganin kana da hakkoki kan matanka ita ba ta da waɗannan hakkoki a kanka lasta insani an ta'anani duk sa'an da kike ganin ɗanki ya je ya auro ya kawo gidanku kina mata abinda ba kya son a ji yarki ita ma an yi mata can ba mai mutunci ba ce ba ke mara mutunci ce duk sa'an da ka ce duk wanda ke kasanka yana da cikakken yanci a kare shi ba abinda zai same shi amma sauran kasashe ba su da yanci ka aika a kashe su ba mutunci ba ne rashin mutunci ana fahimta ko maganin ta yi sauri a sannan ke a tafi a tsaya nan walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd shine sai Allah ya sa kowa na shakkan kowa kowa ya mallaki abin da zai mallaka kuma kowa na shakkan kowa ba haka bane ba ba dan Allah ya kawo wannan ya ratsa tsakanin su ba lahuddimat sawami wa biyu da an rusa gidajen ibada albiya cocin gidajen ibada kenan wasawame inda yake kebancewa sawame biya inda ake wurin gidan ibada kamar cocina sawame inda rahibin ke kebancewa ko kan dutse shi kadai yana ibada wa kana juraijun fi fi maza sauma ati alaysa kazalika wa kana juraijun fi sauma ati can inda suke kebancewa suna ibada tudi'u zalama bil asha'i ka annaha manaratu mumsi rahiban mutabattil wai tana haskake duhu ka ce wajen inda rahibi yake yankewa ne yana ibada an kukunna take su ne biya'un wa salawat as-salawat wajen ibadan yahudawa kenan ana ce da shi salota wa masajidu yuzkaru fi ismullahi da littafi da masallatai da ake ambaton Allah madaukakin sarki kasira da yawa eh ban ji ba biya'un wajen bauta ne biya'un da sawame na wajen bautar nasara ne biya'un kamar ka ce coci suma'a kebantaccen wuri inda yake shiga wajen yi ne suma'a kamanta kisan jureju ne ta kake bai'ul kasuwanci ne ba kano ya saba da kasuwanci ba abin da ya sani sai kasuwanci eh dukkan su wajajen bauta ne mana a'a biya umma wajen bauta bane ba eh na nasara salawat salota wajen na yahudawa masajid na musulmai kasan na musulmai aiko shine me shine masallatai yuzkaru fi ismullahi kaseeran ashe masallaci ana ambaton Allah ne da yawa a ciki ba ana zuwa wasanni bane ba ana zuwa kasuwanci bane ba ana zuwa shagala bane ana zuwa ne a kadaice a kebance ana bautawa Allah kana kasuwancinka da ai kiran sallah minti goma sha biyar da zaka zo liman a tada ikama a da sallah sai kuma a zo ana ta hira ana kasuwanci kuma a cikin masallaci wala yansuranna Allahu man yansuruhu wallahi tabbas jahir babu ko shakka Allah zai taimaka ma wanda ya taimaki addininsa saboda me inna Allah laqawiyyun tabbas tabbas Allah madaukakin sarki wallahi mai ƙarfi ne azizun buwayayye ne suwane ne wa'annan da Allah zai taimaka musu allazina in makkannahum fil ardi wa'anda in muka tabbatar da su a doron kasa muka ba su iko muka ba su mulki ya zama chairman na local government ko ya zama commissioner ko ya zama gwamna ko ya zama minista ko ya zama mataimakin shugaban kasa ko ya zama sanata ko ya zama majalisa ko ya zama shugaban kasa me ake nema su yi makkannahum fil ardi ko suka zama sarakuna ko yan kasuwa ko kai a gidanka in Allah ya tabbatar da daga me ake neman ka yi aqamus salata tsayar da sallah a kula da sallah da masu kula da masallatai da masu kula da limamai da ladanai wajen sallah a kamo assala ba a ce su yi sallah ba su tsayar da sallah an kama kenan dindindin har mutuwa ba wasa ba tsakai ku kula da sallah fiye da yadda kuke kula da siyasa wa atau zakata su ba da zakka kai da ka gaji dukiyar ubanka ko kai kasuwanci ko kai noma ko ka tara kudi aka ce ka bada zakka yaushe zaka je kana ɗeban dukiyar al'umma kana azurta kanka su suna wahala yaushe zaka taba yaushe zaka samu kwanciyar hankali wallahi duk wanda ya ɗebi dukiyar al'umma don ya ji daɗi su su sha wahala don ƴaƴansa su ji daɗi ƴaƴan mutane su sha wahala don matan su ji daɗi matan mutane su sha wahala wallahi tallahi yana wahala da kashi ƙarya yake yi Allah ba zai taba ba Allah ba zai taba sa ma kwanciyar hankali ba balle ma ka ji dadin kai da jin dadi har abada don kai zalunci Allah bai da zalunci ba wayanda kake zalunta din nan ba su suka haramta zalunci ba Allah ya halatta zalunci kuma ka san Allah ya fi karfin ka kai kanka ka sani babu wanda ya taba zaluntan bayi shi ya tsira fa babu wanda ya taba ɗeban dukiyar al'umma don ya ji daɗi sanadiyar jin daɗin sa al'umma ta tagayyara ta shiga wahala wallahi tallahi ba za ka ji daɗi ba Allah bai yarda da zalunci ba sai dai ka ce kana jin daɗin ka sa riga mai tsada ka hau mota mai tsada ka gina gida mai tsada amma zuciyarka in ka je ka kwanta sai ka sha magani bacci ya zo maka Allah ya haramta maka wannan dukiyar da ka mallaka aka ce ka fitar da zakka ka bayar me ina ma'anar wannan gwamna shekara ya fitar da zakka ya bayar sarki ya fitar da zakka ya bayar masu mulki masu kowa ya fitar da zakkar dukiyarsa ta halal ya bayar yaushe zaka samu daman zuwa ka ɗebi dukiyar mutane ka azurta kanka haramun ne bai halatta ba wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari suka wa amaru bil ma'ruf suka yi umurni da ma'rufi abinda shari'a take so suka yi hani ga barin abinda shari'a ba ta so shine al munkar kenan ko ba su gayyato munkari suna koran ma'rufi ba fa walillahi aqibatul umur kowa ya kasa kunninsa ya ji masu mulki da masu siyasa da masu dukiya da malamai da maza da mata duk abin da kake ciki fa lillahi aqibatul umur karshen al'amari lillahi mallakan wane ne sai ya ga dama duk abin da kaje kai kana abin da kake yi zaka iya yin abin da kaga dama akwai abubuwan da Allah ya baka dama duk abin da kana cewa zan yi ko ba zan yi ba abu ne da ya danganci shari'a shine aka baka dama faman sha'a falyumin ومن شاء فليكفر amma akwai abubuwan da Allah ya hana ka dama ba ka da daman yin wannan shawartar ka aka yi da zaka zo duniya ran da zaka batta shawartar ka za a yi to kana barin duniya kuma duk wani abu ya wuce ka komai yin lahira ma ka ce turja'una ila Allah wai mai kenan ina ma akwai bambanci tsakanin tarji'una da turja'una ma huwa alfarq bainahuma a ashe ma ba kai za ko komar da kai za a yi dole dole za a komar da kai to sa'an nan ana komawa lafira duwar mulki ya kare wata dukiya duwar siyasa duwar tsari da ka sanya duniya ya kare shi ne sai Allah ce limanil mulku yau ma waye ke mallaka waye ke da mulki yau duniya Allah ya baka mulki mallaka yanzu Allah ya janye duk ba wani mai mulki sai Allah madawakin sarki ya zace walillahi aqibatul umur karshen al'amari fa ba hannunka yake ba kai sarki ba hannunka yake ba kai gwamna ba hannunka ba ke ku yan siyasa ku yan kasuwa ku malaman makaranta ku malaman tsoro ku malaman zaure ku malaman masallaci duk karshen al'amari duk hannun Allah yake sai yadda ya ga dama kuma lokacin ana cire ran shi kenan dawo kawo ka za a yi lahirar kai da kanka lahirar kai ka aka yi to me kuma za ka iya yi sai yadda aka yi da kai tun daga a cikin kabari an fahimta yadda aka fara jihadin kenan fa'ila imami daril hijira linara kaifa bada al-jihad wa ma hiya al-ahadith allati awradaha fi kitabihi al-mubarak an san jihadi ai ko jihadun nafs jihadun shaitan jihadun alfasaka wal kufar wa menene kafin ka je ka farma kafirai da jihadi sai ka yakiwa kanka in baka iya in baka yi gaskiya cikin yakar kanka ba kar ka taba tsammani in ka je zaka yi wani abin kirki abadan zaka bata sunan addinin musulunci ne zaka zuwar da jinin musulmai ne an fahimta yakar kanka kuma guda nawa ne guda uku na farko ka cire girman kai ka je ka koyi ilimi inda ake koyansa ka iya sa'an nan ka yaki kanka ka yi aiki da abin da ka koya sa'an nan ka yi hakuri ka yaki kanka ka ilmantar da mutane to in ka ci nasara a nan to za ka zo ka ci nasara wajen yakan shaitan shahawat wa shubuhat alaisa ka zalik to daga nan duk wanda ka fuskanta za ka ci nasara saboda ka cika sharuɗai na jihadi kar a manta aljihadul bina'i ma huwa aljihadul bina'i jihadi na gina kai nasu wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl turibuna bi aduwwa wa aduwwa an fahimta duk abin da ke gudana a duniyar nan fa wallahi wasan koyo ake yi da manufa ake yin su wani ya je yana karatu cikin manya-manyan kasashen duniya waɗanda sun fi karfin a ce musu a nuna musu yatsa ya yi bincike mai zurfi ɓarnan da ake yi duniya karshen binciken sai ce duk barnan da ake duniya musulmai bai cige bisa uku ba da- uku bisa ɗari ba uku bisa ɗari sauran duk suwa suka yi hiroshima nagasaki da aka jefa musu atomic bomb sai da aka kashe mutum miliyan nawa mutum miliyan nawa kuma aka tagayyara musu rayuwarsu hitler kaɗai mutum nawa ya kashe musulmai duk bai shige uku bisa ɗari ba na abin da suke yi amma duk duniya an ce su ne ma- mabarnata su ne kaza musulmai da musulunci da mai duk abin da ake nufi shine a bata sunan musulunci da musulmai a ragewa musulmai allah ya kiyaye kitabun jihad littafin jihadi jihadi kuma ana iya jihadi da makamai akwai jihadi la qitala fihi ba an ce mata suna da jihadi da ba yaki a ciki ba shine mai hajji da umra kaga an yi wani jihad kware jihadi da ba yaki a ciki kuma aka ci nasara ko da mutanen matasan arewa suka yunkuro suka ce hey kaza kaza kaza kaza kaza sai mai sai kowa ya mai kowa ya kasa ya lafa sai aka san cewa ashe ma rayuwar najeriya ita ce arewa ba haka bane ba to tun da matasa kun yi nuna bajinta kowa ya ce shi arewa zai zauna ba zai je garin su ba saboda duke da to kada ku kuskura ku yadda a zubar da jini kuma kun ci nasara akan yaki kar ku yadda ku kuskura ku bar a zubar da jini ko a yi tashin hankali ko a yi kone kone kada a zubar da jinin kowa kar a kone koman kowa to shine kun karasa cin nasara a cikin yaki kenan insha Allah an fahimta sha'ani ne na masu na 'yan siyasa da masu son duniya duk wanda yake ganin yana so ya tada hankali shi je kama wannan ya kashe sha ce an kashe mu- mu- musulmi a are a kudanci shi shi ma a fara na shi kenan yaki ya tashi kenan ko ya je ya kashe mu su kansu su kansu arnan kafin yamuran suna jin suna hasadan juna duk wanda ya ga yamuran da ke arewa sun fi samun kuɗi da dukiya da kwanciyar hankali da jin daɗi shi ma yana jin haushinsu yasa in ya tashi ya ji- yana sauka garin su kashe shi za a kwace dukiyarsa shi ya san ya fi ka sanin darajar arewa tun muna buhari na mun- na- na ba da wannan bayani kasuwar sabon gari din nan da suke zaune ana yi akwai yamurai mai kudi akwai talaka talaka son mai kudin yake yi shine da an tashi he he she dauki ashana she tulla a kancin sai kona sai a ce mm, hausa sun zo sun kona man yamurai su da kansu suna iya yi haka kai ma yayan almajirai suna da acana a ajihunsu da an ce hei hei yana jin haushinka sai je kunna kona ya tayar maka hana shi ke ina mai kena yake ciki shi yasa yanzu ya tabbata cewa waɗanda suke zaune arewa suna son zaman lafiya suna da dukiyarsu ba sa son a taba dukiyarsu sun ce ba su yadda da abin da ake faɗa ba to shi ke nan ai jihadi ya an yi yakin da babu makami a ciki kuma kuka ci nasara kada ku kuskura ku bar a zubar da jinin wani ko a kona ma wani dukiyarsa ko a yi tashin hankali to shi ne nasara kenan cikakken nasara kenan wacce take mai eh cikakkiyar nasara kenan amma har aka yi sakaci kuma aka je hayya to shi ke nan kuma an ji kunya ba a ci nasara ba ke tun da wanda ba kasan kai ke bai ce nan aka haife shi nan dukiyarsa take ya zama dan wurin kenan ya zama dan ya zama kai da shi duk kun zama ɗaya kenan bai yadda da kasan su ba to me kuma ke nema wajen shi bai yadda da kasan su ba ba zai yadda ya koma ba to me zaka tashi kuma ka je ka- ka- ka ka bata masa dukiyarsa kai me ko ka zo masa da jininsa ya yadda da cewa eh kai din nan kana nan kasan ka ita ce kasa an fahimta kitabul jihadi babu targhib fil jihadi babin da ya zo na kwadaitarwa a cikin yin jihadi in ai jihadi me za a samu ala haddathani yahya ابن يحيى عن مالك بن انس عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي مثل المجاهد في سبيل الله مثال wanda yake yakin tada addinin Allah كمثل الصائم القائم الدائم kamar mai azumi ne mai kiyamin lai diman abadan allazi la yaftur wanda baya dainawa min salatin wala siyamin hatta yarja har sai wanda ya ji jihadin ya dawo ladan da zaka samu kenan qala wa haddathani an malikin an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيش منزون الله صلى الله عليه وسلم إيش تكفل الله لمن جاهد في سبيل في سبيله الله يا لا منتيم وندي ياكي أتكنت هذا الدين الله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد با وانا أبو نيفتر دكي جدن كما ذاك جهادي كوي هذا الدين الله في سبيله وتصديق كلماته da kuma gaskata kalmar Allah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Allah ya lamunce ma mai shi ayyu dukhilahul jannata zai shigar da shi aljanna aw yarudduhu ila maskanihi allazi kharaja minhu ko in an kashe shi ya samu shahada in kuma ya dawo gida Allah zai dawo da shi gida ma amana la min ajrin aw ganima tare da abin da ya samu na lada da riban yaki in kuma an kashe shi ya samu shahada kenan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahum Allah ta'ala min fadli قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي alkhailu lirajulin ajirun doki da kake gani din nan ma'ana in aka ajiye shi ana neman lada ne a cikin wannan ajiyewa sai aka ce mutane sun kasu kashi biyu ko uku kashi uku wanda motarsa da menene da menene yana jiran yaushe za a je musuluntar da maguzawa zai sa mai zai nemi kaza kaza kaza kaza kaza wani kuma da motarsa yana kare mutuncinsa baya son ya roki wani abu ga masa a bashi lift baya son ya roki wani kaza kaza kaza kaza roko din nan ko kaka take addinin musulunci bai da shi ba yace shi ma alkhairi ne wanne ne wani yana da motar sa yana nuna ma musulmai girman kai da ji da kai da jayayya da musulmai shine aka ce hasara an fahimci wannan matsalar kafin a karanta hadisin insha Allah alkhailu lirajulin ajrun doki dangane da wani abin samun lada ne wali rajulin siturun dangane da wani kuma abin rufin asiri ne wa ala rajulin wizurun wani na uku shi aje wannan baki daya laifi ne sabo ne zunubi ne to sai aka zo za a fassara fa amma allazi hiya lahu ajrun kaga wanda in ya daura dokinsa zai samu lada fa rajulun rabataha fi sabilillahi wanda ya daure wanda ya kawo dokin ya daure saboda yakin ta da addinin Allah fa atala laha fi marjin shi ya tsawaita mata ya tsawai ya daure ta ya sa mata doguwar igiya saboda ta yi ta kai kawo tana ci tana kiwo bai daure ta inda ba da ya daure ce sa mata igiya mai sau tana zagayawa tana kiwo tana dawowa fi marjin a wajen kiwo aw raudatin fama asabat min tiyaliha duk abin da ta samu a daurin da aka yi mata din nan ta je ta ci abinci ta dawo zalika min almaraji aw rauda kana lahu hasanatun wanda ya daure ta din yana samun lada walau annaha qata'at tiyalaha zalika da za ta tsinke kwace ta tsinke igiyan yaggwa igiyan da aka daure ta da shi ta yi tsalle ta yi gudu ta yi tsalle sama ta yi tsalle kasa fastannat sharafan au sharafaini kana asaruha wa arwasuha hasanatin lahu ma'ana tsallen da take yi da alamar kwafotinta da tarosun da take fitarwa da duk abin da take fitarwa za a bashi lada walau annaha marrat bi naharin da dokin dawakin za su bi wurin korama ko kogi ko wajen ruwa fashari minhu su sha ta sha ba da niyyar wanda ya daure ta ba ko yake tafiya da ita ba ta gaba ruwa tana sha ba da niyya ba amma duk da shi Allah zai ba shi lada walam yurid an yasqiya bihi kana zalika lahu hasanatun fa hiya lahu ajrun zai samu lada wa rajulun rabataha taghanniyan na biyu kuma shi ya ɗaura doki ya sayi motarsa ce don nuna wadata wata afufan da kame kansa baya son ya ce a bani lift za ni masallaci ko an taso masallaci ko makaranta ko menene yana kame kansa in ba motar ma zai karfin hali ya tafiya ko ya je duk abin da ya danganci roko addinin musulunci baya yaban shi walam yansa haqqan lahi fi riqabiha bai manta da hakkin Allah ba a cikin wuyan doki na yin aikin alkhairi wala fi zuhuriha ko bayanta shi kenan shi da kanshi zai ce kai zo in rage ma hanya ko zo in sauke ka kaza kaza kaza fa hiya lidhalika sitrun ay rufin asiri ne na Allah wani zaka ganshi baya so ya tsaya ya doke ka a mota ba lallai ne ka zarge shi ba fa wani baya son a shiga mota a ga mai ke ciki ya dauko kudin shi a ciki ya dauko abu a ciki ya dauko bele ne yaushe zai dauki wani ya ga abin da ke cikin mota baya so a ga abin da ke cikin mota ya fito unguwa ne eh sitirar kenan eh sitirar kenan to sai ka ga ai suna da girman kai in sun dauka in sun wuce da mota yanzu tayar ba kura ba za su tsaya su dauke ka ba to wajibi ne akan shi ya dauke ka wajibi ne akan shi wa rajulun rabataha fakharan da wanda ya sayi motar ko ya daura dokin saboda alfahari wa riya'an da riya wa nawa'an li ahli al-islami da kiyayya da gaba da musulmai fahiya ala zalika wizrun to wanda duk yayi wannan laifi yake tara ma kansa wasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil humuri aka ce ya manzo Allah to ja kuna fa faƙala lam yunzal alayya fiha shay'un ba ba a saukar min da komai ba a cikin waɗannan abubuwa ba illa hadhihi al-aya al-jami'a al-fazza sai dai wannan aya da ta tattaro alkhairi wacce ce ayar فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره جامعة أم فهمتها؟ قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala ukhbirukum bi khairin nasi manzilan da ba ku labari wanda yafi kowa daraja a wajen Allah rajulun akhidhun bi anani farasihi fi sabilillah kenan ko wanda yake rike da ragaman dokinsa ko lizamin dokinsa yujahidu fi sabilillah dan ya yaki cikin tara addinin Allah ala ukhbirukum bi khairin nasi manzilan ba'dahu na fada muku kuma wanda ke bin wannan a daraja wajen Allah rajulun mu'tazil mutumin da yake yaki ya nesaci mutane fi gunaimatin yana cikin dabbobinsa ya yi gidan gona yana ciki yana kiwo yana ci yana sha a ciki yuqimus salata yana tsayar da sallah wa yuti zakata yana bada zakka wa ya'budu Allah yana bautata wa Allah la yushriku bihi shay'a baya shirka mana yana da buguje iyaje kan dutse da dabbobinsa da masu kiyo ana tsayar da sallah ana cici ana sha ba a ci ba a cudanya da mutane balle a ji kaza a ga kaza ai kaza ai kaza ai kaza قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال قال أخبرني عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن أبيه عن جده قال يتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة مهم بايع من الله صلى الله عليه وسلم أكن جيد بي في اليسر والعسر أتكين سنيني كو زافي أتكين جنداديني كو رسن جندادي a cikin wadata ne ko rashin wadata ko mene duk halin da muka samu kanmu mun mika wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal manshati wal makrahi wa alla nunazi al amra ahlahu kuma muka yi alkawari kada mu yi jayayya duk wanda Allah ya dora shi ya nada shi akan mu kada mu yi jayayya saboda kar a tada fitina ba abinda addinin musulunci ya fi so kamar a zauna lafiya wa an naqula aw naquma bil haqqi haythu ma kunna mu fadi gaskiya mu tabbatar da gaskiya duk inda muka kasance la na khafu fillahi laumata la'imin ba ma jin tsoro tsaka a cikin ta da addinin Allah ba ma tsoron mai zargi ko mai yabo kowa in mai zargi za ka yi kai in yabo za ka yi kai duk zargin kan Allah ya ba kai aikin banza duk yabon kan Allah ya zargi ka kai aikin banza ba haka bane ba قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة ابن الجراح إلى عمر ابن الخطاب أبو عبيدة ابن الجراح ضمن سيدنا عمر يربط مسا يذكر له جموعا من الروم yana faɗa masa mana mana kwamandan yakin sa kenan yace ga mutanen rumawa fa ga karfi ga yawa ga menene da menene wa ma yutakhawafu minhum suna barazana ana shakkar su fakataba ilaihi umar bin al-khattab sai umar bin al-khattab ya mazara zai rubuta masa yace amma ba'd bayan haka fa innahu mahamma yazilu bi abdin mu'minin min munzil shiddatin yaj'alu Allahu ba'dahu farajan wa makhrajan yace duk wani tsanani daga Allah ya sauka mutum bayan sa Allah zai saukar da sauki da sassauci da jin daɗi wa innahu lan yaghliba usrun yusraini ka sani cewa ba yadda za a yi tsanani ɗaya rinjayi sauki biyu inna ma al'usiri yusra inna ma al'usiri yusra sai aka ce al'usiri al'usiri ɗaya ne yusra yusra ɗaya daban-daban ne tsanani ɗaya bar zai rinjayi sauki biyu ba wa anna Allah ta'ala ya kulu fi kitabihi yace ai Allah madaukakin sarki yana fada a cikin littafinsa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah me Allah ce ya ce isbiru ku yi haƙuri wa sabiru ku jajirce wa rabitu ku yi ribati a je a kakkari addinin Allah duk inda ake shakkan kafarin kar su shigo wattaqullaha la'allakum tuflihuna ku tsorci Allah ku ji tsoron Allah la'allakum lituflihu dan ku tsira eh باب النهي أن يسافر عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو باب النزول أن هنا أوكي القرآن كجي كسر كافرين أبن ديسا أكتشي زامج أبن إمام مالك قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو manzo Allah ce kar ka dauki alkur'ani ka je ka san kafirai saboda kar su samu dama su dauki alkur'ani su wulakanta amma zaka je ka karantar da su ka bude masallaci ka musuluntar da su ya halatta ko bai halatta ba qala malik imam malik ce wa inna ma zalika makhafata an yanalahu al'adu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم